فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم Allah fagen mawaka ne za mu handle din mic din ga shu'ara insha Allah ma salatu ala Muhammad wa ali Muhammad
insha Allah malam Sani Ali Sayyidul Wara daga Katsina shine zai fara yi a wannan bayyana sai dai ayi afuwan da Allah wannan karan da ake manage da wannan ne shi ba kuma wireless ne in mutane suna gittawa za a je na dan kwace haka malam Sani bismillah malam Sani Ali إمام علي كريد مرحبا أيا حبيبي لما هيكي إمام علي يا مرحبا عليه وسلم أيا حبيبي دم هيكي إمام أهيل يا مرحبا a cikin salatin sa iyalai ya ɗan gidan sa mahaiki Imam Aliyu ya marhaba ya ɗan uwa wadar da zanyi rana da maulidin masoya Imam Rida jikan nabi Thank you. Baban imamai da imamai yana cikin zuba a zubai kuma wannan al'umma ya ɗan uwa na ma'azumai Jamiliyar kun Fatima Baban Jawad ka gadi ilma Ka gadi ilmi da hikima Anar yarda Yarda ta Allah wahida Ya samu yarda da yarda يا والدي دم فاطمة أيا حبيبي Mai kula san
da shi jiya
wanda duk baya yi wani abu na gaba ɗaya su tashi a wurin gaba ɗaya Sayat, Niye, Tuli, Araba Geçimi, İvan Bat Geçimi.
wannan bayan wannan shine kawai daga nan sai fare sai fare ke na kafa Eh, ko- ko kuma su abu ya ko ko- waka kawai za su waka kawai bayan wannan sai mutum ya ce sai fare ke na amma ai wannan ba fare ke ba ai ba ku za ku ba fare ke sai bayan da yawa yawa yanzu wannan su suna madadin su ne na harsa wannan Eh,
Tajipen, Kumte, Yak,
Red! Yeah! Come Darius! Yeah! I said.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا وسلم وفي قلوبنا وشفي قلوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الكريمين الطيبين المعصومين سنة الله في سيد الحق والسمع اللهم له الفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma da ka sani mutumin haɗuwar ma'anar shi ne sai ya huta na imamar da isra kan sabuwar hukuwa husainiya. Domin ya gani saboda ya zama da ya dace da bayan an yi hukuwan babban munasabar da ya zo bayan shi ne na mobilin imam da
kuma kamar yadda kuka sani bara lokaci ya wannan aka fara kawo wannan cuta nan wanda wasu baki ne sun kogo daga halar jima wanda da suka ro suka kawo shi tuta ne bana sun zaɓi wasu ƙasashe na musamman da aka yi wannan tutar kuma aka haɗa da najeriya ciki kuma halittar abin da suke yi shi aka yi wani bukukuwa ne a kwanaki cikin kwanaki goma waɗanda ake musu lakabi da ashirar turkara tsakanin ranar haihuwar sai da fatima masuma yar uwan imam rida da kuma ranar haihuwar imam rida ne ta amiri da farkon watan turkada shi kuma an bi sha ɗaya ga watan kwana goma tsakanin suka ta bukukuwa suna kiran kwanakin kwanakin goma na kwanaki goma na karama a cikin wannan lokaci ne akan zagaya da wannan tuta daga wurare daban-daban duk da rarraki kuma an nan zagaya da tutar sai a koma da shi dubaran da suka zo nan sai suka zo da tuta biyu ɗaya da na dubar raki ɗaya kuma da dukkan za su kwarma na nena shi ne muka makala a kan kofan hussein ya bara kuma bana shi suka yi ne za su kawo mana ke wannan tuta din kuma aka shirya kamar yadda aka yi shirin na bara to amma kuma abin da kai shi sai ya zama su ba a ba su biza na zuwa Najeriya yan kasashe daban-daban da aka aka gani aka suka tafi duk sun tafi kasashe kasashen nan har da duk duk nan yankuna na duniya guda biyar ba inda ba ta tafi ba har da yankin abin da ce ne da yake kwantinan kara na amerika da europe da afirka da asiya har da su australia duk an tafi sassa daban-daban kuma ruwa sa sun da dawo kafin kwarwace duk suna ba komowa amma na nan ainihin an sami cikas wajen ba da nizari har yanzu ba su yanzu ba su ba su nizari sai zama na nan da ya wasu ka bambanta yadda aka yi mana bayanin cewa aikin wanda ya kamata ya bada bizin ya zama bayan kuma wani karin ma'aikaci wanda ke kasance sai gaban kansa ya tura ma'aikatar harkokin waje a abuja cewa a umarce su sannan su bayan shi kuma mai bada bizin da ya dawo ya kamata cewa to ai shi akwai sanayya tsakanin da wayannan mutane ne dai tsaya kan yanzu zai iya bada bizin amma yanzu ga shi kuma an riga an tura ma'aikatar kasan waje dole ne su a ramin da su kuma wannan dai har zuwa lokacin da muka taso da shiru ne ba mu ji wata bayani ba tana iya wasu babu daga baya amma dai kowa ko mai kuma abin da ya ba mu da kai shi ne shi wanda ya yi gaban kansa wajen turowa ya ce da ni shi ne wai saboda abin da ya faru na kama wani ɗan ta'adda da aka yi yana yunkurin zuwa najeriya daga laban to wannan ne ma abin bakin suke daban da kai domin wannan ko kama ba su ba shi wannan ɗan ta'addar da aka kama a bayrut laban shi jami'an tsaron labanin ne suka kama shi ɗan labanin ne kuma ba ba sun ba su gano shi ɗan ta'addar ne farkon ganewa da farko sun ga da fasotin na jabu ne sannan suka ga sunan karya ne sannan suka gano ma shi wani ɗan ta'addar ne wanda ya kan sa rawani da bakin gemu sai ga shi ya zo ya sha gemu ya zanzare ya sa sunan karya wanda fasfos ɗin ƙarya sunan ƙarya kuma ɗan ta'adda ba sadari masu kashe-kashe su yi suna kai yau ta ina za ka kwatanta da waɗanda suke waɗannan mutane su su aiko mutum biyu da sun su fitattun malaman jami'a da shirori ne a jami'a ɗaya ne kawai ma'aikacin alamin imam sauran abin nan profesoci ne na jami'a fitattu kuma da sunan nake su komai na su kuma ruwan kake saboda wannan na dai kawai da ya yi wasan wani irin mutum bai shi wanda ya wannan amma da abin da ya faru kenan kuma da aka zo nan ba musamman suke so su yi wannan ya kamata tun da sun ga ana son su zo nan daga ishirin da uku ne ga watan ogas zuwa ƙarshen ogas ne ya kamata a ce yanzu da ya samu muka dakatar da wannan shiri zuwa yau domin sun bai ce ne zuwa can alamin ne masu zali sai zama ranar su a can ranar modalin an yi ranar laraba ne zamu anan ne da talata zamu kuma can ranar laraba ne sai zama mutum bai ce ni a can arab kuma sun shi ma shi kuma zaɓi ainihin sun zaɓi mutum goma sha shida a duniya wanda suka ce su masu wa imam riga hidima sun hada da waɗansu mababinan masu washe ne wasu marubuta ne wasu ba ga su daga ciki ne haka an haka ce hadari ne a ciki a lokacin kuma sun suka suka yi tefutuka na karramawa ga su wajen mutane goma sha shida su ana makonan su mutane da suka kawo haka nan wanda a baya aka karrama da aka ga ya masu masu hidima ga imam bukari sai dai wannan shafi na su ne aka karrama su a cikin mashadi wannan ne ya sa kai wani karfin da zaɓi ne suke zaɓi ya yi gara karin fasa zuwa shi ya sa da mun yi bikin na muloran da zaɓi to kuma dai shi ya sa muka da alaƙar da shi yau da yau ko mai sha ba mu ko mai sha ba wanda da muka yi fara su ma mawaƙa nan za mu so wata kowane wata wata su kuma gobe insha Allah da fara Allah ya bude hikima don ga zuwa wani kamar da ake bara don dama bara na san ba shi ya ba amma an yi wa kuɗi masu ban sha'awa wani kila an shi shi amma ba shi ya ba dai nan insha Allah ba ba da hankali dai yawa kuɗi mamu da an yi gobe shi ke na abu gobe insha Allah ba ne to yanzu da ma ai abin da ke garin shi ne za mu sanya ita wannan tuta ɗin ne a wannan abin mu shi da mu kai sallah mu kai kai sallah sannan kuma ai bayan sallah kuma zuwa amma da ya saba a tashi to kuma a ci gaban sallah akwai tuta turori guda biyu akwai wanda za a sa kubba akwai na tubarai za a yi da muka shirya za su zagaya da tututun da ne garuruwa daban-daban za su sabanin wannan matar da suka yi masa ba mun yi ne za su zama a abuja ne su sauka da masu sauka abuja ne sai su sauka abuja a yi ana abuja sannan sai su sauka luna shi ma a zuwa a gari ba ga luna a yi a ga luna sannan su wuce su je kano shi ma ya fi a kano sannan sai ka san shi ma ya fi a kano sannan sai saboda sannan shi ma ya fi a kano sannan su zuwa da mun yi ne yanzu za su yi kowane kwana sai dai a ruwan ba mu nufin labura mana sannan su gaba da yanzu ya zama dai su da ba iya zagawa da ita ba ne ta hau insha Allah kuma sai ya zama su suka ce to shi ke suka ce to mu yanzu za a yi tutar nan dai za mu kai in Allah ya kaza za mu zo to mu kuma Allah ya kaza ba kai ne yanzu ka ce za mu haka kuma yanzu sun ce kuma da yake bisa ka'ida ba su wannan zagayen sai a wayannan kwanakin saboda haka sun ce in an ma ba su yi sai sun nemi ijaza ta musamman aka su zo ba a wannan lokacin in ba a saba ana yi ba a wannan lokacin ba ce dole ba so haka nan ba ma dai an ba su biza tun da sun kaddamar da kuɗaɗa suna iya zuwa ko wata munasaba amma ba su ga ko za su yi su ce musu ko saboda wannan ba domin shi wannan yana da lokaci lokacin kuma kusan za mu iya cewa sai ya kuɗi ana yanin da akwai akwai dabarar da muka sa tutan tubarraki muka ce kowa ya taba dole aka ce da ya fito da shi su ɗan waɗannan kuma da zamin da ake jeba musu da shi duk ba a gan shi ba zamu yi ne kawai za ka shiga ne kawai sai ka aka wuce nan layin maza nan layin mata kawai ka aka wuce amma wani haka an yi daidin da ya a musu a wurin da shi ke nan kuma daga bayan aka fito da shi ina ba ana jeba ma yan uwa kan da tsari da tsara da tsari da rasuwa amma da ba raba yan uwa ba dole aka ce rasuwa ban san ko ina aka ce na da gwamnatin na aka dan zaga shi ko su za su yi nasuwa ma ko ba su yi nasuwa ko a tun da zai mutum da zai ba da bayan nasuwa muke da sai a zaga kawai sai ka gani an zaga da yamma na ce kawai tsarin za su yamma ko ni amma insha Allah za a din an an za a zora shi a a kan kwale na akwai wani abu na gari a zamanin wayannan alamomi din na ce ana cewa wai wani mutum ya cewa ba san kwaye ba ba san wani mutum ba san kuma ne ko ba kuma shi ne ko ba salaki ne ko wani iri ne ma ko kore yana cewa kan yana suna turu da mutane yan rai to na ele ele ne wanda aka saka a wajen da yawa ma aka sai aka saka don ka ga bukatun aka amma yawon shi ne ma tunda kuma yawon ce shi yana da wata rarraka ta musamman haka kuma ƙarfin da yawan ci imam hussein yana da wata daraja ta musamman har ma aka ce mun wani wani muskiri cikin muskiri da ya tafi ya ya faɗa yana da yin yana cewa inda masu tattaki saboda imam hussein suka fi suka taka kafa shi yana da yin in aka fi duk kura duk wani cuta za ta yi magana saboda shi ne wannan tafiyar nasu ya daga cikin imam hussein duk wani abu da yau ya danganci wani wani masu ne to yana da wata daraja ta musamman shi yasa kuma mutane kuma su in ma kai kana ganin wani ɗan ne to ina ka ruwan ka ne dama akwai akwai da irin kula a wani su ganin cewa ma ainihin in ka lura ma ƙaba ma ainihin suna ce masa zuwa na zuwa su ne na zuwa su ne amma ƙaba a jira su wani ma yi ma dutse ne makama ibrahim ma dutse ne safa ma dutse ne maro ma dutse ne arba ma ga duka su duwa da duka su duka su kana iya ce musu duwa su da zai da tura da sauransu amma suna da tare kaji ko kaso ko kaso wani wani a ce wani abu ya yana da dangantaka da wani imani yana da wani daraja da musamman shi yasa kuma mutane za ka ga su idan suka dawo da irin wayannan firfirce suka zo na ko da ɗan gudun kyalle ne sai ka ana kokari da igoro kuma yadda yana na gana irin na ga irin irin da ya kwanan da aka ba da shi ne irin da ya mai da ya mai mafuta launi da launin da yana ɗiban ruwan yana tura a ciki. Je ce a ya ce ai lamarin da shi. Kuma in yi da zai an kira mata ina wani abu daga saboda ya ce haɗa da haɗa da ne ce kawai kuwa in ka gani ko da daga kan su ko wata fito ka ga mutane suna da roƙon ka koya ka ɗan tsoron a ba. Na burodi ne ba burodi ne yadda ka san burodi ne kira ma su yana kasuwa amma da aka ce da ya ga imamu gani yana da wata daraja ta musamman. wannan ainihin wani wurin ba karamin daraja wuce wani abu wanda ya shafi waɗannan tsaraka kan bayi har su ma har an suna da mu'amalan da ke mamu ala da girmamawa musamman inda sun da wannan suka da musamman shi sauran mutane an je da tuta ne da ke kwalake a goma da ke wannan kusa ya ce masa goma da ke wannan tana hana kamar da ta ba da take hanga a cikin wata mata ta ma ga cikin wata insha Allah yanzu za a za a makala da za a za a makala da insha Allah ga yan slogans da salati Allah da ke sallallahu alaihi wa alihi
Muhammad
sa yanzu sai shirin shiga cikin mutsuniya da da gida mai da an yi dole su gina alga a cikin ba wani matsala za mu ci cikin mutsuniya sai su mutu sarrafai na dubar da da yake da mun ajiye wancan lokacin muka ga aikin da ya kaɗa shi duk ba kuma ba zan fara ba amma ni za a je za a yi- za a ajiye shi a gaba kowa zai gani na dubar da ke gashi na cikin kwanan za a je a nan gaba mun gwani kowa yana gani